بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري an abi huraira radiyallahu anhu runa da daga abu huraira allah ya kare yadda a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala manzala mai tsira da mucin allah ya ce ya lahu ta'ala allah maɗaukaki yana faɗa to hadisin ya zama kudisi kenan allah na ce mali abdul mumini indi jaza'u bawa na mumini ba shi da sakamako a gurina idza qabartu safiyahu min ahli dunya idan na in na karbe ran wato masoyinsa wanda yake soyayya ta gaskiya wanda yake kamar madubi a gurinsa wanda in yi rashin lafiya shi wancan masoyin shi wannan shi zai ji rashin lafiyar idan shi kuma ba shi lafiya wancan lafiyarsa kalau in ya ji wancan yana lafiya shi sai ji ya warke wannan shi ne safiyu masoyi wanda babu wata almandana ba tsofa ne tare da shi idan ubangiji ya karɓi ransa to sun mahata sabo sannan sai ya nemi ladan abun a gurin allah wato ya yi haƙuri ya fatan allah ya ba shi ladan wannan musifa to ba shi da sakamako illar jannata sai aljanna kawai sauraka wanda mai ɗakinsa ko mijinta ko abokinsa ko na masoyinsa ko ɗan uwansa da tasu ta zo ɗaya yake da ƙauna tsakaninsu in allah karɓaransa in yi haƙuri ya nemi allah ya ba shi ladan wannan musifa to ba shi da sakamako sai aljanna Allah zai sa cikin fa'izu na masu babban rabo wanda za shiga aljanna tare da masu rabo Allah ya samu na cikin masu rabo rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi wa an aisha ta radiyallahu anha annaha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an da'uni fa akhbaraha annahu kana azaban yab'asuhu Allah ta'ala ala man yasha'u وجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين وليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها رونا حديث عن عائشة الله يقال دا أغريتا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الداؤون ta tambayi annabi mai tsira da amincin Allah a cikin sha'anin da'un shine annoba amma ita da'unu abu ne ke bantacci annoba wadda ake kira annoba ita ce wa ba cuta take fantsama ta dinga kan mai uwa da wabi shi wa ba'u kenan jam'insa shine aubi'a kamar kwalara in ta fito tana yawo to sunanta waba amma shi ɗa'un wata cuta ce take fitowa a matse-matse na hamata ko kuma tsakanin marainan mutum da cinyarsa za su fito kamar kaluluwa nan da nan gurin zai baki ya dinga zogi sai ko mutum ya dinga numfarfashi ko ya dinga amai to yanzu nan zai mutu wani shine da'un amma wa ba duk wata cuta da ta fito sabuwa take ta harbi ta kama wancan ta kama wancan ita ce wa ba ita kuma to ita na na aisha da tilan haɗa ta tambaya shi ma dai ƙanin wancan ɗin ne amma shi wannan wata cuta ce ta daban shi ne ɗa'un ita ma in ta zo wa ba'i ne idan harbi take ta yi tana ta yi bayan ya ba su labari alaihissalam a zamanin sina umar radiyallahu aka yi ɗa'un amwas ya ce mafi ƙarfi wanda mafi yawan sabon annawa safuwa na sabai da ita suka tafi lokacin da abin ya afku sunan garin ne amwas to sai aka ba ta sunan garin a'una amwas da ta faru ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa to wanda yake ciki ba da ma'aikata sina umar radiyallahu ya fahimci cewa a cikin gurin da ake tsakiyar wannan annobar akwai abu ubaida ta ibn al-jarrahi radiyallahu anhu shi kuwa annabi na da rai yake cewa al'afu ummati bi ummati abubakar wanda duk ya fi jin tausayin al'umma ta a cikinsu shine sai abubakar radiyallahu anhu ya faɗa sai na umar da shi ne mafi ƙarfi akan gaskiya ya dinga lissafi ya faɗa sai na usman nasa rabon ya faɗa sai na ali nasa yaban raja yana cikin yin wannan sai ya ce li kulli ummatin aminu wa aminu hazihi al-umma abu ubaida ta ibn lajarra ko wace al'umma tana da amintacce amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida ta ibn lajarra yana da cikin goman da aka yi albishir da aljanna shine ije ya kwato kudus ya karɓo ta aka karɓi mu kullun nan to sai ya samu kansa tsindum a inda wannan abun take suna umar ya tabbatar ba zai fito ba sai ya rubuta takarda ya ce ina gayyata ka ka zo ina son za mu tattauna yana karanta sai ce so yake fidda ni ba zan zo ba ba a saba waliyul amr amma a ba shi hakuri na san tattaunawa da yake so zai yi so yake zare ni daga ciki hankalinsa zai kwanta kashe gari kuwa abin ya same shi kuma haka a cikin bayanan da ya yi alaihissalamu lokacin da ya ce amina hazihil umma abu ibadatu ibn jarrahi sai ya ce a alamun nasi bil halali wal harami mu'azu bin jabal shi ma anan ta same shi shi ma ya rasu safwa na sabai duk da'una amwas suka rasu to da nana aisha radiyallahu anha ta tambaye annabi alisun akan da'o cuta ce mai yaduwa mai saurin harbi amma ta musamman a matsi matsi take fitowa ta zama kamar kalura gurin ya baki kiran ya dinga zogi sai mutum ya dinga amai sai ya mutu fa akhbaraha sando mai tsira da wancan Allah ya ba ta labari annahu kana azaba shi da'un azaba ce ya ba asu wallahu ta'ala alaman ya sha'u Allah yake sauko da ita ga wa'anda iso faja wallahu ta'ala rahamatan wato ita azaba ce Allah yake sauka da ita ga wanda ya so a cikin al'ummarsa faja wallahu ta'ala rahmatan lil mu'minina su kuma muminai sai Allah ya sanya musu ta zama rahama ce gare su shi rahmatan lil mu'minina anan kamar da malamai suka ce azaban azaba ce Allah ke aiko da ita ga wanda iso sai ce min al kufari war usat da kafirai da masu sabawa Allah in Allah ya aiko ta to azaba ce sai sanya ta rahama ga muminai to shekul islam zakariya al'ansari ka san aujen muta akirun in aka ce shekul islam zakariya al'ansari ake nufi in kuma muta kaddimu ne aka ce shekul islam abin nan ake nufi ibn taimiyya to shi shekul islam zakariya al'ansari sai ya ce rahmatul muminina غير مرتكب المعاصي أو غير مرتكب الكبائر banda masu aikata kaba'ira wanda suke aikata zina suke shan giya da shaye-shaye da fashi da sata da manya-manyan zinubai in ta zo ta same su su ba rahama ba ce gare su banda su sai wanda ba sa aikata manya-manyan zinubai to shine in ta zo take zame musu rahama amma sai malamai suka ce abinda zakariya al'ansari ya faɗa yana buƙatar dalili ko ya faɗa ba domin tun da annabi alaisan ce rahamatar lilmuminina to sai a yi shiru da mai sabo da mara sabo in ya shiga ciki sai a kyautata masa zaton wannan abin ya shiga amma in annabi ne alisa ya ware ya ce banda masu manyan zunubai to sai a tafi ya ce ya dai faɗa ne amma ba ba za a ɗauka cewa watakila haka ɗin allah zai yi ba saboda rahama ta ubangiji rahamatuhu sabaqar gadabahu annabi alaihi ce falaisa min abdin babu wani bawa ya kawo da'uni da zai samu kansa a cikin annoba fayan kusufi baladihi ya zauna a garinsu sabiran yana mai haƙuri mahutasiban yana mai neman lada a gurin allah ya alamu kuma duk da haka ya san annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu ba abin da same shi sai abin da Allah ya rubuta masa in ya ga bala'in ya same shi to ya sani bi taqdiril ilahi da izinin ubangiji da gwargwadon aiko na Allah shi ya yanke haka wa in ufiya bi maqadiril ilah shi ma da kudura ce to don haka idan mutum yana cikin wannan ya shiga rawar jiki yana kyarma ba daidai ba ne dole in nutsu ba shi da mafuta in ya so ta same shi ko me zai yi sai ya same shi in bai so ya same shi ba ko me za a yi ba zai same shi ba to ana son mutum ya sami wannan irin yaƙinin cewa yana zaune a ciki in ta same shi kaddara ce in ba ta same shi ba kaddara ce ma duk wani mataki da zai ɗauka ba zai kubutar da shi ba sai dai shari'a ba ta hana shi ɗaukan matakin ba amma ko ya ɗauka ya ɗauka wannan matakin ba shi da aiki allah shi ne mai wannan abu shi kenan to in mutum ya samu wannan illa kana lahu misul ajr shahidi face sai na da ladan shahidi wanda ya mutu ta hanyar shahada wanda zai kubuta daga azabar kabari da tambaya to zai samu wannan ladan shi ma amma da sharaɗi ya zama na ya yarda cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa ko rashin lafiyar ko rashin ta ko rashin lafiyar ko kuma lafiya sai da wannan sannan kuma ya yi haƙuri ba tare da ya nuna raki da firgita a rayuwarsa ba sannan kuma zaman da yake yi yana fatan Allah ya ba shi lada na wannan haƙurin da yi sannan a cikin maganar wato wanda irayu a cikin ɗa'on fit ɗa'on ya ce ba bit ɗa'o ne ba wanda ɗa'onin ta kama shi wato bai ta kama shi ba yana ciki shine fit ɗa'on a zamanin da ake yin ta amma da a ce bit ɗa'on wanda ta taba shi kenan ta kama shi yana raye a inda take ya haƙuri in ya mutu a wannan yanayin to ya yi shahada in bai mutu ba za a rubuta masa ladan shahidi amma sakamakon haƙuri da kuma itikadi da yake da shi da imani ta ba abin da zai same shi sai abin da allah ya rubuta masa ko na rashin lafiyar ko kuma lafiya rashin kamuwa da ita shine wannan rawahul bukhari al bukhari ne ya rawaito shi yan kwanakin ba da suka wuce da sai mutane suka zama kusan mata musulunci da ta yi karanci aƙida ta yi sanyi kowa hagan shi ya firgita ba ya iya gaisa da mutane na zo sai mace saninsa aljihu gida ban gane ba da na ce miƙa hannu na gana kuskunda sai na daina da wanda miƙo hannu na san ya yadda ba abu ne same shi sai allah sai miƙa masa bai ba daman ba ruwa na wana san na riga na ce bismillahi lazi la ya duru ma ismi shi wa fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sabil alim wa abin da zai sami kuma in wanke hannu ne kullum ina wankewa a alola shari'a ta ce ne na tashi daga bacci kafin ne ko in fara wanke hannu sai na fara wankewa in zan ci abinci an ce in wanke hannu in na gama in wanke so da haka kafin ai daren aka yi kwandi sai kuma sauran annobobi ga sunan iri-iri wanda ake ta yi ko ne dai suka zo duk wanda ya rayu a ciki shi kenan in yi haƙuri sai ta wuce a nan ƙasar an san an samu kwalara na jin na tun 70 wani abu ne ko 72 ne kwalara da aka yi 72 ko ita ce mai ƙarfin nan aka dinga kisa ta dinga kisa ta dinga kisa duk wanda ta kama kafin minti goma ya mutu ya kuma dawo kamar an sace tayar mota tantana sai ga kamar an shafa masa toka kuma ya wani irin busbus haka mutane suka haƙura aka ji tsoron ubangiji ana ta tafiya a haka dai har allah maɗaukakin sarki ya kuma yayi to daga baya kuma an sake yin wata a cinatin 95 ne lokacin murga ya sani abinci alhaji kansa wanda haka ana alhazan najeriya zuwa aikin hajji a wannan a lokacin ne ita ma ta yi ƙarfi amma ƙarfinta bai kai waccan da aka yi ba a makabarta ɗaya a rana ɗaya abin da mutum ɗari haka aka dinga yi haka aka dinga yi shine a lokacin malam na kabara allah ji kansa ya kara masa karamar lahira yake cewa me ya same mu ne ga 'yan mata daga germany daga faransa ko auren fara ba su ba sun taho birnin kano taimaka mutane kano mu me muke yi shine muka kafa kwamiti na taimakon gaggawa aka haɗu muka yi ta ƙoƙari wajen ba da magunguna da tara abubuwa da ba da abinci muka dinga kaiwa da komowa a wannan lokaci saboda ita wannan annoba da ta taso to a yanayin da ta taso an taimaka mutane sosai waɗansu za ka tarar sun taho daga wani garin za su tafi wani gari annoba ta kama su a mota su kuma ƙungiyoyin masu mota su ma Allah saka musu da alheri shine haɗin kai akan alheri yana da amfani nan da nan su kuma sai su tasu kai mutum asibiti su karbi adireshinsa za su kula da shi in ya warke shi kenan in bai warke ba suna da adireshi a aika yan uwansa abin da yake ciki ko ko muna ta kokari wanda ya mutu mu ba shi likafani a tafi da shi wanda ya mutu ba san dan uwansa ba mu biya kuɗi a yi masa wanka a haka kabari mu kawo likafani sannan mu kawo tukunya mu kuma mu haɗu mu kuma yi masa sallah sai a je a binne shi da izinin hukuma to haka aka yi ta yi sai muka fahimci masu aikin asibitin su masu aikin makabartar suna cikin tashin hankali waɗansu sana'a su sai da ƙasa ana tsaron ƙasa suna zuba a jakuna sun daina komai tun asuba sai an kai isha kaburbura ake haƙawa shine muka yi ƙoƙari aka har haɗa kuɗi masu yawa muka ɗaɗɗaure da ni da malam dr baba impossible shine sakatare ni ko ni ne chairman da malam bakar na abba da malam yusuf ahmad gabari mu aka wakilta muka dinga bin makabarcin da muka je wannan makabartar ta mai geza ta jikin abbatuwa sai suka ce mana ai daga gidajen talbijin irin na duniya aka zo aka dinga ɗaukan wannan makabartar wacce ta fi shekara 200 amma suka dinga saki cewa duk wanda yake kwanci a gurin annoba ce ta kashe shi har yau kuma haka ake kaga sai a tunzura sauran ƙasashe ita saudi arabia ta tunzura ta ce ba za a ba shugaban ƙasa ya kiran taron gaggamiya za a wulo lamari sai aka yi halin ƙasa aka ba shi gurguwar shawara ya ɗauka gaske ce wadda da ya gane ba gaske ce ba zai ba zai ɗauki matakin da zai maganin abu sai ya tafi a kai sai daga baya ya gane ba shawarar kirki aka ba shi ba a lokacin abin ya zama na bayyo ba ba a je ba to irin haka take faruwa amma duk da wannan da aka yi a wancan lokacin mutane ba su firgita ba kamar yadda suka firgita a wannan wannan corona da ake faɗa wadda ba ta kashe kowa ba ta kashe kowa da wani abin da aka yi a nan kasar gabaki ɗaya har ta gama mutum nawa ne suka mutu nawa ne amma dole kafofin yaɗa labarai suna ta yaɗawa farofagandar duniya ana ta faɗa kaza kaza kowa sai yadda sai rawo jiki karkar karkar kar kowa nan da nan da an jima ma tsaro ya wanke hannu ya to maganin me zai maka aka yi ta wannan aka yi ta wannan aka ɗauki abin ya zama na shine kawai kowa ke ta tafiya a kansa a ɗauki abu a tushe hanci a yi wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan na rasa abin da zai gigita mutane wa'yancan ya ta kashe mutane ba kowa yana kallo amma ba a firgita ba wannan ku ana ta yi abubuwan ba a ga ana mutuwa irin wancan ba sauran kasashen da suke ta mutuwa su kansu ba su ruɗe kamar yadda muka ruɗe ba mu ko muna sallah muna da imani in allah ya sa haka ɗin ne eh Allah ya sa haka din ne annabarsa ya zo da wahayi ya gaigaya mana komai ya ce mana rashin lafiya ita ba ta kowace da maganinta sai ya shiru amma da ya zo annoba sai ba mu a fuska biyu sai ya ce la adwa wala diyara wa firra min al-majzumi kama tafirru min al-asali ma'anar la'addu'a babu wata cuta mai harbi mai yaduwa ce babu ita babu kuma canfi sai ce ka guji kuturu kamin za ku ji zaki kaga nan ya kore nan kuma sai faɗi wani abu da sai malamai suka ce da wannan magana ta annabi alaihi ya raba duniya gida uku ɗaya ya rinjayar da nan ɗaya ya rinjaye da nan ɗaya kuma na tsakiya rinjayarwa ta nan shine wanda suka yadda cewa akwai cuta mai harbi kuma ita ce take harbin da kanta to duk western world duk akan haka suke da kuma a zinabu nasu wanda suke laƙumansu da akala su sa musu akala su dinga jayin da suke so su sun yadda cewa cutar tana harbi da kanta infectious disease harbi take tana transmitted to wannan extremist ne sun wuce gona da iri ba a kan daidai suke ba sai ɗaya ɓangaren su ne mautazila suka ce san faufau babu ba abin da zai faru su ma sun wuce gona da iri ba daidai suka yi ba sai wanda suka tsaya tsakiya mu ne wanda annabi alaihissalam ya tsayar cewa tana harbi amma ba da kanta ba da izinin Allah saboda shine alƙaharu ya sawa komai sassari in ka ga ya motsi sai shi ya saki sassari to ya ce anan aka ce mu tsaya Allah ya samu fahimta wa an anas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه كرونا ديس لغا أنس الله قال دا أغريش قال إيشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله ميسرا دا موشن الله ينا شيوا إن الله عز وجل قال hakika ubangiji mai girma da buwaye ya ce izabtalaitu abdi in na jarrabu bawa na bi habiba taihi da masoyansa guda biyu na raba shi da su hasabara ya yi haƙuri da wayannan masoya guda biyu da ya rasa allah ya ce awwattuhu minhuma zan yi masa musaya da su amma da mai aljannata da aljanna zan masa musaya sai malamai suka ce masoyan guda biyu da ake nufi ido idan dama da hagu duk wanda ya makance in dai bai raki ba ya nuna amu- rashin amincewarsa akan wannan in dai ya haƙuri to aljanna za a ba shi aljanna Allah zai mai duk wanda ya makanci in dai mumini ne kuma ya haƙuri to Allah zai masa misali da aljanna shi yasa wata rana aka je mustajaru nan jikin ka'aba tsakanin rukunil yamani da abin da ya tuwa alhajar al-aswad dan guri ne haka kamu mustajara kenan mafaka to gurin ko a yanzu akwai mala'ika dubu saba'in a tsaye ba su yin amin annabi alaihi duk lokacin da je ka'aba sai ya tada jibril a gurin a tsaye salam mustajara kenan to sai abdullahi ibn zubair da abdulmalik bin marwan da abdullahi ibn umar da kuma ɗaya shi na manta sunansa shi suka je gurin shi abdulmalik bin marwan sai ce ala na roƙe ka ka sa na gaji mahaifina ya zama kalifar duniyar musulmi gaba ɗaya sai shafa ya gafara sai abdullahi ibn zubair radiyallahu anhum shi kuma sai ya ce ala na roƙe ka ina so in mallaki ƙasar hijaz gaba ɗaya shi ma sai kauce sai shi wancan ɗaya shi kuma a lokacin akwai wata yarinya balarabiya kyakkyawa duk jaziratul arab an haɗu ba kyakkyawa kamata sai ce shi ita yake so allah ya aura masa shi kuma Allah ya ɗan umar sai ce ni kuma ubangiji aljanna nake so ka bani to sai aka ga abdulmalik ibn marwan ya zama khalifa ta duniyar musulmi sai aka ga abdullahi ibn zubairu ya zama shugaban hijaz wancan shi kuma ya auri wannan wallahi dan umar sai ya makance aka ce ta sama ta karbu wannan makantar ita ce ta nuna an ba shi aljanna saboda haka ba abu mai hadari irin raki da kuma gajen haƙuri a ɗora mutum abu ya raki ya kasa haƙuri ya farfaɗi maganganu ya ƙosa shi kenan ba zai fita ba sannan kuma ribar da ake so ya samu ba zai samu ba sai da ya ce ibtalaitu jarraba me ake nufi jarraba kuma wa ake jarraba jarraba ana yin ta da sharri ana yin ta da alheri na bulukun bil, bil, bil khairi wa sharri fitna in ka ji an ce jarraba ma'anarta shine wanda yake jahili na ƙarshen wato ƙarshen al'amura kaza ake ciki ya za a ƙare da shi to wanda bai san wannan ba to shi ake wa jarrabawa ina fata a gane ne in ka ji an ce jarrabawa to da jahili ake amma jahilin na abin da ike ciki ya zai kare da shi shine jarrabawa bai sani ba shi mahalici shi ya sanya za a gari to wanda aka jarraba shi da zahiri yake kallo in ya tsaya akan wani sai faɗi amma in ya yadda wanda ya ɗora masa masani ne ya miƙa lamarin a wurin sai ce mai masa alheri to sai ya zama alheri amma in ya ce da lissafinsa zai yi to zai faɗi shine ma'anar jarraba ibtila a jarrabe ka da abu baka sanya za a kare da shi ba to da ka fassara da ganka kai ga yadda kake ganin za a kare to sai ka yi timbe to ka faɗi amma kai da ka miƙa wuyanka shi ya san abin ya za a yi to shine za ka cire ba domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna shine ibtila shi yasa mutum ya rasa ido kaga a zahiri ya daina ganin 'ya'yansa ya daina ganin fili ya daina ganin komai sai damuwa ta shiga kama sai Allah ya yi hukunci sai ce ai kuma aljanna zai bayar to wanda bai san wannan ba sai wannan amma wanda sai ya shiga damuwa amma wanda ya san haka in yi imani da magana annabi alaihi salam cewa hadisi ma qudsi ne Allah ne da kansa ya faɗa shikenan sai ya karba sai ya samu riba Imam Bukhari shi rawaito wannan hadisi wa an ada ibn abi rabahin qala قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسرع wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qala in shi'ti sabarti wa lakil janna wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashaf fad'u Allah Allah atakashafa fada'alaha muttafaqun alayhi wa an ada ibnu abi rabahi rona disir ga dawo dan abi rabahin kala yace kala li ibnu abbas radiyallahu anhuma dai dan abbas Allah ya kare da gare su yace da ni ala urika imra'atan yanzu bana nuna maka wata mace ba min ahlil janna wacce take a duniya take takawa amma yar aljanna ce qultu bala sai na ce a a ka nuna mu kala sai ce hazihil mar'atu sauda wannan matar baka bakar fata ce ya ce wannan yar aljanna ce amma me dalili sai ce a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallam ta je gurin annabi tsira da mace Allah faqalat sai ta ce inni usra'u ya rasulullahi ina farfadiya farfadiya shine sar akwai ta aljan akwai ta kwakwalwa ta aljan ita ce mai sauki kana yin addu'a aka samu wanda yake muwaffaq Allah ya masa muwaffaqa in yi addu'a kawai aljannin ya fita shi kenan amma ta kwakwalwa ita ce mai wahala tana da wahalar gaske ita inda cutar a cikin kwakwalwa take shi sa likitoci in mutum ya kamata sukan ce ya haƙuri a ta ba shi magani da har ya gama rayuwarsa to ita matsala take amin Allah kiyaye sai ta ce wa'ini a takashaf kuma ina yin tsiraici in na faɗin tufafi na yakan yaye fado'ullah ta'ala li roƙamin allah maɗaukacin sarki mun magani ƙala sai annabi alaihi salam ce in shi ita sabarti in kin so na baki zaɓi ki haƙuri ki ci gaba da rayuwa da farfaɗiyar walakil janna ne ne muke alƙawari aljanna zaki wa in shi iti da autullah ta'ala an yi afiye ki in kuma kin so sai roƙi Allah ya yi maki faƙalat sai ta ce asibiru na yi haƙuri in rayu da farfaɗiya domin ai matafiya ce matafiya ya zaɓi inda zai tafi ya bari can kwanan ne dindin ce na yadda in an samu ɗan lokaci ƙanƙani magana ta ba ita ma a duniyar gaba ɗaya sai ta ce ta yi haƙuri tunda ta ce ta haƙuran magana da ya faɗa wa lakil janna ta tabbata ta zama aljanna shi sai nuna ta ce aljanna ce amma sakamakon hakuri amma duk da haka faqala sai ta ce da shi alayhi salatu wasallam inni atakashaf tufafi na yana yayewa fada'ullaha Allah atakashafa roƙa min Allah in na yanke jiki na faɗin kada tufafi na yayi ne tsire shi fada alaha sai mata addu'a wasu malama suka ce albarka addu'ar sai ta shafi cutar gaba ɗaya ma sai ta zama da ta jefa tsuntsaye da yawa da zutse ɗaya sai zama da farfaɗiya ta tafi tsirecin ya tafi kuma aljanna ta zaɓa tana nan allah samu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi to عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه عن أبي عبد الرحمن wannan hadisi daga abu abdurrahman abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu shi abdullahi dan mas'ud allah ya kare da a gare shi kala ice ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ni ina kallon annabi alaihi salamu ya haki nabiyya min al-anbiya yana kwaikwaita annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su kamar kwaikwayensu iki yana irin abin da suka yi ko da an yarda cewa duk annaba alaihi wasallam ba wanda ya sha wuya kamar ta annaba alaihi wasallam ya fi kowa shan wahala ya gamu da abubuwa iri iri sallallahu ya ce abin da yake so ya faɗa mana da raba qaumu mutanensa sun jejefe shi fa'ad da mauhu kuma suka yi masa jini wa huwa yamsahu dama an wajihi da farfasa fuskar sai dinga shafa jina yana shafewa yana shafewa bai bari ya sauka ƙasa ba an ce me yasa da ya bari jinin nan ya sauka ƙasa Allah ne san iya bala'i ne zai sauka a doron ƙasa ce jinin annabi sai shine ya faso ya shiga ƙasa shi sa dinga gogewa ya dinga gogewa dinga gogewa don kada ya diga a ƙasa in ya diga musifa ta afko a duniya lokacin da aka yi uhudun nan da ya haka ya jingine da uhudu ai firgita uhudun ya ɗauka ran na allah tashi duniya zai gaba ɗaya saboda wanda aka fi so fiye da kowa wannan ya same sa allah ce ai duniya ce sai wannan sannan bayan yi wannan din sai kuma ya roƙa musu Allah farko dai ya kubutar da duniya daga musifa ta hanyar hana jinin sai taɓa ƙasa alayhissalam na biyu ya yi musu afuwa alayhissalatu wassalam bai musu addu'a Allah ya halaka su ba na uku ya kuma roƙa musu gafara Allah ya yafe musu abin da suka yi na hudu kuma ya musu uzuri cewa rashin sani ne isa su kai wannan to wannan shine karimi wal garimu karimu mai bin haƙƙin karimi ne annabi alaihissalam sai aka ce ai annabi nuhu alaihissalam shi kuma ya addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara ya aka yi haka sai malaman hadisi ko masu fassara suka ce annabi nuhu alaihissalama bai yi wannan ba sai bayan ubangiji ya ce da shi ba wanda zai fa ƙara ba da gaskiya illa ban kada amana sai iya wanda kawai suka imanin su kaɗai ne daga kansu wanda zai ƙara to yana jin haka to kurin sai yi musu wannan addu'a shikenan anan yi musu an ce annabi alaihissalam ya ta ma addu'ar da i wato mudalaqa'i bai ita da hususiya a kansu ba da da hususiya a kansu to dukkanin su sun musulunta domin addu'a samu jaba inda sai ta karbu ya yi ta ne a buɗe ga al'ummar gabaki ɗaya kuma ya nema musu gafara ya kuma ce yana fatan a irin jininsu su musulunta kuma duk hakan ake yi a shekara ta goma can da duk sai da suka taho suka zo suka zo madina suka same shi alaihissalam kuma sai da suka fi duk jaziratul arab sai da suka fi duk larabawan kasar gaba ɗaya talauci da ƙasƙanci suka taho madina suka same shi alaihissalatu wassalam wannan yakin da aka yi na hunaini aka samu dukiya mai yawa raƙumi ma an samu ya kai dubu bakwai tinkiya da akwai an samu dubu ashirin da ɗaya da kuɗaɗe suka zo sun galabaita sai annabi alaihi ce wanda duk yake da ragowar kayayyakin da aka ribato a gurinsu a kawo gaba ɗaya mayar musu ce ne na ɗau nauyi don biya ku haka yi musu haka yi musu karamci alaihi salatu wassalam Allah saka musu da alheri Allah ba mu ikon kwatantawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi وأن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوسب المرض an abi sa'idin wa abi huraira rauna hadisi daga abu sa'id da abu huraira radiyallahu anhuma Allah kare da a gare su anin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala daga nan mai tsina da wancin Allah ya ce ma yusibul muslima min nasabin babu abin da zai samu musulmi min nasabin na wata wahala ko gajiya wala wasabin ko kuma rashin lafiya wala hammin ko kuma hammu bakin ciki wala hazanin ko kuma bakin ciki to an ce akwai bambanci tsakanin hammu da huzunu shi hammu abinda mutum yake tsammanin zuwansa bai riga ya zo ba ya tsaya masa a rai yana ta to hammu ne wannan hazana kuma wanda yake ciki to ba wanda zai samu mutum na wannan wala azan ko kuma wata cutatarwa wala gamin ko kuma dai bakin ciki abinda zai turnike shi hatta shaukatu ya sha kuha ya sha kuha hatta kaya da zai dan taka ta in dai wannan ya faru illa kafara Allahu bi hamin kada yau sai Allah kan kare masa zunubansa da su in dai ya samu wannan saboda haka me ake so ga gare mu duk abin da ya faru sai mu hakuri an ce wata rana na rabi'atul adawiya suna tafiya abokan tafiya sai suka ta rafsa tuntube rafsa tuntube sai dan yatsa bau ya fashi nama ya fito sai jini sai suka ta ce alhamdulillah sayyida ya haka ba ki bata rai ba ta ce ni da aka wani goro ya mun aka yi wani abu aka mu sai aka nusar da ni kamar shine na mutumin yau a masa alat a banki duk musibu ta zo alat ne daga Allah aka yi maka ka gane wani abu aka yi sai ka yi farin ciki ya ce ai shi zan yi ko ta hikaya kuma wani mutum yana zaune da mai ɗakinsa bai taɓa rashin lafiya ba duk abin da zai sa hankalin ɗan adam ya tashi bai taɓa gamawa da shi ba bai taɓa asara ba bai taɓa bakin ciki ba matar kuma ta ba 'yar duniya ba ce in ɗan duniya ne sai jin daɗi ai mu ne kaza kaza ba mu rashin lafiya ina ta rasa yadda za ta sai ta je ta kai shi ƙara gaban alƙali ana ca ana kinansa gaban alƙali ce gaban sai faɗi ita ko a gece kafin a zo sai rafsa tuntuɓe sai ɗan ɗan yatsansa ya fashe na babban kafa na babban ɗan yatsa ya fashe sai shigo kotu jini na zuba yaya sai tuntuɓe ne aka tsaira wani sai mace ta ce tun da yake bai taba gama da bakin ciki ko ta musifa ba shi sa ne kararsa ko gabansa ya faɗi alakan kare masa zunubi to kuma gashi ma Allah ya dada abin da ne kafarsa ta fashe alkali na janye buri na cika to haka ake to yanzu zamanin mu ba mu da hakuri a yanzu na son in sanar da mata wani abu guda ɗaya suna samun doguwar naƙuda sai a zo a yi ta naƙuda akwai ɗaya biyu uku hudu sai naƙuda su sai ta wuce sai ta zo sai ta wuce to sai hankali ita shi sai a shiga damuwa a shiga abubuwa iri-iri to abin da ni nake na fahimta muna cikin zamani da muke wa allah abin da muka dama kuma ba ma kula zamani ne da jur'a karfin hali a yi wa allah abin da ake so kuma ana jin ba komai allah kuma baya son mumini ya mutu da zunubi in ifita daga nan da wani abu a kansa ya shiga uku sau da haka zai ta ɗora masa musibu wanda zai kankare zunubin in duk musifin da za a ɗora game da ibn qayyimul jauzi ya faɗa za a ta ɗora masa ba su kankare ba to sai ranar mutuwa ɗacin fitar ran sai an ninka masa an kuma ninka masa an kuma ninka masa sai ya ɗanɗana kuɗarsa ana zara ran shi kenan wannan ɗacin ya fidda zunuban shi kenan ana zara ran ya huta to wani kuma har wannan ɗin zai wanke shi sai ya mutu da ragowa to shi ake gudu to sai na ga yadda zuniya take aure ba a bakin komai ike ba miji ba a bakin komai ike ba bin dokokin sharawa abokin komai suke ba ko abin da ransa yake so na abin duniya shi ya fi fifitawa sannan harasan ba ma iya su ko abin da ya ga dama yake faɗa zumunci ba ruwanmu da shi tarbiyyar 'ya'ya a raine zo mutane ba ruwanmu da wannan in tana da juna biyu in ta zo haihuwa allah zai iya mata haka don ya kankare mata zunubi yana so su dinga tunanin irin wannan ba tunanin duniya kaɗai ba su dinga fatan allah ya ba su ladan wannan musamman in ta zo tana naƙuda duk lokacin da abin ya motsa sai an ba ta lada na 'yan tabawa kusan goma sha biyu hatta haihu duk lokacin da ta yi wannan haka ake tabata ana ninka mata ana ninka mata ana ninka mata to kuma hatta haihu ko ladan 'yan tabawa kai ake ba ta ɗaya to har sai ta haihu in ta zo ba wa ɗan nono duk lokacin da ya tsotsi nona sai rubuta mata ladan 'yan tabawa har ya gama sha har zuwa ran da za ta yaye shi tana yaye shi mala'iku za su ce wa Allah kin yi kasaitaccen aiki kin ci riba zuwa duniya yi kokari ki sake samun wannan aiki saboda ribar da take cikinsa amma mai lissafin duniya baya kawo wannan a ciki saboda ka yi kokari dukkanin wata fiya ne wucewa za mu yi can da ba ma ɗaukansa da kima nan za mu je mu dawoma gara kowa ya shiri ya tafi can da guziri allah ya taimake mu wannan hadisi imam bukhari da muslim su suka rawaito shi to ba tsani ne kuma karasa ɗayan ko wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحك وقلت يا رسول الله إنك توأك وأكا شديدا قال أجل إني أوأك كما يوأك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وهدت عنه ذنوبه كما تهد الشجرة ورقها متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه رون حديث رواية ابن مسعود الله قال دا غري شي قال يجي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤك na shiga gurin manzon Allah mai tsira da mucin Allah yana yana zazzabi fa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma kala innaka tu aku wa akan shadida kai kana zazzabi zazzabi matsananci damar mai tsanani yake alaihissala kana zazzabi mai tsanani lokacin yana ciwon kai har sai ya sa yanki ya ɗaura ka saboda tsananin zafi amma kuma in yana wannan kuma kullum jibrilu sai ya zo ya duba shi daga ubangiji ce allah ne ya ce yanzu allah yana duba ka to ya ga yaushe za a damu kuma kala sai ce kana yin zazzabi mai tsani kala sai ce ajal haka yake ini u aku kama yu aku rajula ne minku ni ina zazzabi ribanyan biyun mutanen ku irin da wani yake ni sai an ribanya mu saboda girman darajarsa yake ribanya wasa eh to da haka mutum yana tsammanin yana da daraja yake jin ba zai rashin lafiya ba to ya cuci kansa ya yaudari kansa al-anbiya wa ashaddu nasu bala'a sun masalihuna sun mal'amsalu fal'amsalu kowa gwargwadon daraja su gwargwadon jarrabar da allah zai dinga yi masa kenan saboda haka yana ribanyan na mutum biyu yake alaihissalam ultu wala dan mas'ud sai ya ce sai na ce zalika anna laka ajraini wannan yana nufin kana da ribanyan lada qala ajal zalika kazalika haka yake wannan haka yake duk abin da yana ribanya mun ake to sai kuma ka samu albishir an gama da magana sa sai kuma ka samu albishir sai ce ma min musulmi shine albishir din babu wani musulmi yusibuhu azan da wani abu mara daɗi zai same shi shaukatu tun daga kaya da za ta dan cike shi ko sartse fama fauka hada abin da ya sama illa kafara Allah biha sayyi'ati sai Allah kankare masa zunubansa ko kusakuransa wahudar anhu zunubuhu sai kuma an karkaɗe masa zunubansa kamata hudu shajaratu waraqaha kamar yadda bishiya a lokacin bazara take kaɗe ganyenta haka zunubansa zai tafi muttafaqun alaihi bukhari da muslim da suka rawaito shi alwa'aku magasul humma wa qila alhumma zazzabi shine wa'aku aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام